أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه muna goma ga watan sha'aban wata na takwas a gerin watannin musulunci hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala karatunmu da ya gabata mun je ƙarshen kitab babu na kusuf a shamsu ko ko kuma alkamar yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan sabon babi shine babu salati listisqa babi na sallar roƙon ruwa mu yi bayani cewa roƙon ruwa sunna ce ta annabawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Sulaiman annabi Musa wannan duka dalilai sun tabbatar da roƙon ruwansu saboda haka ruwa an Allah ta'ala na rike kayan shi lokacin da aka aikata wasu abubuwa na sabo kenan rashin ruwa fari a wajen musulmi yana faruwa ne saboda wasu dalilai daga cikin dalilan akwai yawan samun sabon Allah wanda kuma ba musulmi ba wannan shi ya sani koma mi ya liƙa ma wannan can duk ɗaya ne gare shi amma shi dai musulmi an karantar da shi a addinin shi cewa Allah ta'ala yana rike ruwan shi ya hana saukar da su lokacin da bayan shi suka saba mashi shi sa ba daidai bane mutum ya dora alakanta rishin ruwa da tasirin yanayi ko canzawar yanayi ko ya ce hamada mutum ya ce haka shine hamada kawai don haka sabkar ruwa Allah ta'ala shi yake sabkar da ruwa in ya ga dama duk yanda kake tunanin yanki baya da yanayi na ruwa ya sabka wallahi in Allah ya ga dama sai ya kora hadari kuma a tabkar ruwa kuma kana ji kana gani bayan da za ka yi a walam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ard al-jurzi wa nukhrij bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun Allah ta'ala ya ce shin mutane ba su gani ba anna nasuqul ma'a lalle mu ne muke kora ruwa ila al-ard al-jurzi zuwa ga ƙasa wadda take mai haƙo inda babu ruwa ba teku babu wani alama na hadari ko a iya samun ruwa a wurin busassan ƙasa Allah ta'ala ya ce fanukhriju bihi zar'an sai mu fitar da tsirrai da wannan ruwan Allah fitar da ciyayi da tsirrai ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum dabbobin su su ci kuma su da kansu su ci Allah ta'ala ya ce shin ba su da basira ne afala bisirun ba su lura da kyau su gano cewa Allah shi yake tafiyar da komi tsarin shi ne harkar shi ce mulkin shi ne aikin shi ne babu wanda yake iya mai shishigi ko ya hana shi to don haka yana cikin kuma abin da aka sunanta wa musulmi cewa idan sun rasa ruwa to su ƙara ƙasƙantar da kansu ga Allah su ƙara zama bayan Allah su huskanci Allah su ƙaraci Allah wanda ba musulmi ba in sun rasa ruwa su ma suna da yanda suke akwai masu yanka kaji akwai masu yanka bunsurrai akwai masu yanka shanu akwai ma sai su yanka ma'aljannu su yi wasu sabbatu wajen yanka su a aƙidansu da ƙudurinsu wannan yankan da wannan sabbatun in an yi ruwa na biyo baya kamar yadda can satin da ya gabata na faɗi cewa akwai ma wanda su al'adansu in an rasa ruwa shaidanci ake ko to ba ma nesa ba a nan ma cikin ƙauyukan mana maraɗi na je ƙauyen da in sun rasa ruwa ta kai ake aza da inda aka ga ruwa shiru hankali sai tashi dattawa su ba da shawara a zo a yi takai ci jama'a sai fa an yi takai ruwan nan shiru kwana biyu to ka gani kowa da irin kudirin shi akwai kuma wanda in sun rasa ruwa su wato za su je za su liƙa ma taurari masu bautar taurari masu cewa ai dama ko da naga taurari kaza ya bullo ta yanki kaza to na san sai an kwanaki ba ruwa to wannan shine wanda in an yi ruwa kuma sai ya liƙa mata taurari wata rana an taɓa yin ruwa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallah asuba bayan an gama shata ta ruwa bayan manzo Allah gama sallah sai ya miƙe ya ce a tadruna ma za qala rabbukum shin kun san me ubangijin ku yace suka ce Allah da manzo suka sani sai manzon Allah ya ce masu Allah ta'ala cewa ya asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi an waye gari daga cikin bayina akwai wanda suke imani da ni akwai wanda suke kafirce min fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi manzo Allah yace wanda aka waye gari yana cewa an yi mamu ruwa da falala Allah da rahama shi to wannan ya imani da ni ya kafirce ma taurari wanda kuma aka waye gari yana cewa an yi mamu ruwa saboda taurari kaza da taurari kaza to wannan ya kafirce mani ya imani da taurari an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama mutawadi'an mutabazzilan mutakhashi'an mutarassilan mutadarri'an fa salla rak'atayn kama yusalli fil 'eid lam yakhtub khutbatakum hadhihi rawahu al-khamsa wa sahih tirmidhi wa abu awana wa ibn hibban hadisi daga ibn abbas yadda Allah ta tabbata a gare su ibn abbas yace annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya huta a ina roƙon ruwa kaga na wannan kadai dalili ne akan cewa an shari'anta hita roƙon ruwa don haka manzo Allah sallallahu ya huta sannan cikin hadisi akwai karantar da mu cewa hita ake yi ba cikin gari ake tsaya ba can wajen gari ake hita in za a roƙon ruwa a je can cikin daji daji to nan ne ake hita a yi roƙon ruwa mutawadi'an ya fita yana mai kankan da kai dama ko can manzo Allah sallallahu bawan Allah ne mai tawalu yana cikin sifofin manzan Allah duk wanda ya san shi cewa baya da girman kai ko jiji da kai yana da tawalu bawa ne kai ko ɗa mai matsayi ne kai ko koma baya in ka ce kana buƙatar ka yi magana da manzan Allah sai ya tashi ya saurare ka to haka ake so a da mutum ya zamo mai ɗaukar kai mai jiji da kai mai cewa ni ni ni ni to matsala ce kaji mutum yana ni ni ni to yanzu ya yi gadon fir'auna faƙala ana rabbukumul a'la ai ana matsala ce shi yasa duk inda ka ganta cikin Qur'ani yawanci sai ka ga ba wajen kware bane ko sai waje je yan kadan ba duka bane amma mahi yawa zaka ji anan nan matsala ce ka raba kanka da ana ni ni ni to baka ji malama ruciya ba ana uhi ana uhi wa umit don haka wanzu Allah sallallahu ya huta yana mai tawadu mutabazzilan yana mai sanya kayan zaman gida at-tabazzul shine libsu siyabil badal sanya kaya wanda ba na kwalliya ba kidan duk wanda ya sanya kayan da ba na kwalliya ba sai a ce tabazzala ko shine mutabazzilan kina wuta yana sanya kaya irin na zaman gida wanda ba na kwalliya ba kenan wannan ya nuna a wajen roƙon ruwa ana son wanda za su hita su sanya kayansu sai kaga cikin kayanka wani kare na kawai sai ka ɗauko shi ka sanya in za a roƙon ruwa ba a zuwa roƙon ruwa ka shaɓa kwalliya ka tafi roƙon ruwa kana sa'a walaluwa kana gyara ka da agogonka mai tsada da hullarka mai tsada kuma roƙon ruwa ne ka je a baka baka baka bugu ba kenan kinan roƙon ruwa na buƙatar a yi shiri a je da kamanceceniya ta kaskantar da kai ga Allah an sallama mu Allah shi ke da komai mu kaskantattu ne talakawa miskinai matsayata Allah kai ne kake da mu ba mu da haka a mazalla san sallama haka ya huta mutabazzilan tare da kaya irin na zaman gida mutakhashi'an yana mai khushu'i me khushu'i khushu'i ya kunshi kaskantar da kai ga Allah ya kunshi sanya tsoron Allah cikin zuciya da gangar jiki da dukkanin mutum da zama dukkanin shi akwai tsoron Allah tare da shi to haka manzon sallam ya huta yana menene yi irin na wato tsoron Allah a zuci da waje mutarassilan yana mai jerantawa wajen tahiya at-tarassul shine tahiya sannu sannu kanan tahiyar da babu gaugawa go to haka manzon sallam ya huta roƙon ruwa yana tahiya sannu sannu kenan yana nuna shi roƙon ruwan nan akwai yanayin da ake huta kan shi wannan tahiyya ta sannu sannu ita ce take nuna kaskantar da kai ga Allah da mutum bawan Allah ne shi ba iya makan shi komi sai in Allah ya mashi to dama fa shi Allah an ya rike ruwa ga musulmi na farko dai laihin su ne da zulubban su bai ma kasabat aidin nasu liyu zikafin ba'd allazi amin yana yi wasu ne saboda wani abin da suka aikata dan ya dandana musu mugun aikin su la'allahum yarji'una saboda ko sun dawo ga Allah to kenan Allah yana sai in ya kawo wata ukuwa ko girgiza ƙasa ko wani iskan bala'i ko wani ambaliya to so ake bayan Allah su tuna Allah su ƙara gyara ɗabi'unsu amma in ya zama na hakan ya faru sai 'yan bori suka tashi suna ta iskanci bokaye suka tashi suna ta yanke-yanke shakiye suka tashi suna shakiyanci to wannan akwai ƙalubale mai girma domin ayar ƙur'ani ta ce walaƙada a hadinahun bil azabi famastakanu le rabbihim ba ma ya tadarra'un haƙiƙa mun kama su da azaba amma ba su ƙasƙantar da kai ga ubangiji ba ba su miƙa wuya ba har yanzu suna da ja azaba ta zo kinan shi Allah so yake in ya turo azaba to ya gami ya gabayin shi sun ƙasƙantar da kai sun miƙa wuya ga Allah to lokacin kuma sai ya sassauta musu an yi zama da azaba ta zo ko wata ukuba wasu sun ƙara ma shakiyanci to akwai tashin hankali shi yasa ake son ma wajen roƙon ruwa a huta hadda dabbobi haka ake so in za a huta roƙon ruwa a huta cikin siffa ta tawadu'u da kaskantar da kai ga Allah da nuna kasawa da gazawa kuma dabbobin kuma ku tafi tare da su mutadarri'an manzo Allah sallallahu ya fita yana at-tadarru at-tadarru shine kankan da kai shi ma tawalu'u ne da kaskantar da kai ga Allah fa salla raka'atayn sai yayi salla raka'o'i guda biyu kama yusalli fil idi kamar yanda yake yin salla a idi to kaga na wurin ya nuna muna cikin sunnar roƙon ruwa ana son ayi salla in an je dan haka roƙon ruwa ita ma in an je ana yin salla ne raka'a biyu shi yasa lokacin da ake tahiya kamar lokacin da ake yin sallar idi ne shine lokacin da yake dacewa a je a yi roƙon ruwa a yi sallah sai ibn abbas ya ce lam ya khutubu khutubata kuma hazi bai yi huduba ba irin wannan hudubai taku to wace huduba kenan wata huduba ce can suke yi ibn abbas ya ce bai yi ba irin wannan hudubai taku kenan ibn abbas bai ce ba a hudu ba a roƙon ruwa amma dai ya ce irin wagata su kenan akwai yiwuwar wata bid'a ce suke wata bid'a ce suke go a ganin ibnu abbas sun kyarkyaro wata hudu ba wadda ba irin ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi to amma ai manzo Allah yana hudu ba a roƙon ruwa ko eh yana yi kamar yanda wannan hadisi wasu hadisai za su zo su nuna sai dai anan ibnu abbas ya ce bai yi ba irin wannan hudu bai taku kenan wata yayi ba irin ta ba رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان وعن عائشة رضي الله عنها قالت شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم فقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبركت ثم أمطرت رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد wannan hadisi daga Aisha idan Allah tabbata gare ta Aisha tace shakkan nasu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam quhutal matar mutane sun kai koke a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wato rashin ruwa kuhutal matar kenan shine rashin ruwa hwari shi da kuhutu ruwa kenan sun dauke fa amara bi minbari he manzo Allah ya umarni game da minbari fa wudi'a lahu sai aka dora mai shi bil musalla a can wajen sallah wani ne kenan ba cikin masallaci bane abin ko eh can waje ne ake hita wajen gari wa wa'adan nasa yawman manzo Allah ya yi ma mutane alƙawali na wani yini ya kirjuna fihi wanda za su hutawa cikin wannan yinin a yi roƙon ruwa fakhara jahina bada hajibu shams sai manzo Allah ya fita lokacin da kaskon rana ya bayyana faqa'ada alal minbar sai manzo Allah sallallahu ya hau bisa minbari fakabbara yayi kabbara wa hamidallah yayi gode ma Allah thumma qala sannan yace innakum shakautum jadba diyarikum lalle ku kun kawo koken wato hari da ke cikin gidajenku faƙari a mara kumullahu an ta da'u to haƙiƙa Allah ya maku umarni ku roƙe shi wa wa'ada kuma an yasta lakum kuma ya yi maku alƙawali zai amsa maku domin Allah ta'ala ya ce wa'iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li haka Allah ta'ala ya yi alƙawalin cewa duk wanda ya roƙe shi zai amsa shi yasa manzo Allah sallallahu ya ce ubangijin ku yayi maku alƙawali ku roƙe shi ya maku alƙawalin zai amsa maku idan kuka roƙe shi sun maƙala sannan manzo Allah sallallahu ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya faɗi waɗannan kalmomi kiran cikin wannan hadisi akwai karantar da mu cewa ana hawan mimbari a yi hudu ba a wajen roƙon ruwa kamar yadda manzalla sallam ya umarni aka kai mimbari sannan cikin shi akwai karantar da mu cewa in so samu ne an hisa roƙon ruwa a hitaccen wajen gari a yi shi sannan cikin shi akwai karantar da mu cewa ana huduba a wajen roƙon ruwa kuma ga hudubar nan ta manzalla sallam ya ce alhamdulillah rabbil alamin kenan ba bismillah ba a'uzu ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid babu abin bauta da cancanta sai Allah Allah yana aikata abin da yake so Allahumma anta Allah la ilaha illa anta ya Allah kai ne Allah wanda babu abin bauta da cancanta sai kai antal ganiyyu kai ne mawadaci wa nahnu al-fuqara'u mu mu ne talakawa anzil alaina al-ghaitha ka saukar mamu da ruwa waj'al ma anzalta alaina kuma ka sanya abin da zaka saukar mamu da shi na ruwa kuwatan ya zame mamu ƙarhi wa balagan ilahinin kuma ya zamo zai kaiwa zuwa ga wani lokaci sun marafa a yadai sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗaga hannuwan shi kena wannan ya nuna ana ɗaga hannuwa kamar da ɗaga hannuwa cikin addu'a yana da mahimmanci to haka ma addu'ar roƙon ruwa ana ɗaga hannuwa amma kaga addu'a cikin hudu ba ba a ɗaga hannu ana hudubar juma'a liman yana addu'a ba ya daga hannu ciki da ya daga hannu ya bid'a sai dai ya daga dan yatsa haka in so yake sai ya daga wani abu to dan yatsa ake daga haka manzo Allah sallallahu yake idan yana huduba dan lokacin da yazo yana addu'a dan yatsan shi manuni yake cirawa haka amma ka daga hannuwa kana ya Allah ya Allah a hudubar juma'a to ka zo da wani bakon abu wanda ba a san shi ba a tarihin musulunci kaga shi yasa musulunci tsari gare shi ba da kaga dama ba kawai sai kai abu yanzu wani yana iya zuwa ya daga hannayen shi kuma ya ta faɗa ya za a daga hannun shi ne matsala to kaza kaza ya matsala ne tunda shi wanda aka turo da addinin shi ne abin koyi kuma yan rayu yana ta hudu ba yana addu'a ciki ba a taba ganin ya daga ba domin ta za ka daga kai haka wani sai ya zo ya rena abu ya ce dan na ɗanyi kaza ɗan ɗan ɗan kin na in suka taro za su ɗanɗana ma bala'i ba kare na zunubi inda aka ce ka zalayi ne kai ka bar shi ka huta kuma addinin da ya zama to ba ka bin manzan Allah ciki to wani addini ne kake inda za a kowa zai yi abin da ya ga dama ai addini lalacewa za yi domin wani shi yana ganin ya dace in yi ruku ya dora addu'a wani kuma yana ganin ya dace in yi ruku ya yi tilawa ya karance suratul baqara ta gani kuma duka ayyukan alheri ne amma sai dai kowa yana da wurin shi da ka kawo wani ka kawo inda ba wurin shi ba shikenan kawai ka bata ba a su ba zancen ka zo ka ta cewa to karatun qur'anin da nan shine matsala dan na dan yi ruku'i na karance bakara shine hawa da matsala a san su jahilai haka suke cewa eh yasa karkaro bai da kuma su dora ganin ta alheri eh dan na dan yi kaza ni tsakani da Allah kaza ina laihin wanda yazo ya kaza kaza wani ne ya ta gayyuwai shi aikin yake kallo bai san bai kallon ta'addancin da ya yi na sabawa annabi bai kallon azarbabiya wadda ya yi ta cewa annabi bai yi ba shi ya yi shi wannan ba laihi ba ne wajen shi kawai kyawun abin yake kallo ina ruwan Allah da kyawun ibada ka in dai ba shi ya saka ita ba Allah za ka ƙarƙaran ma ibada kai za ka bauta mai yanda ka ga dama in haka nan ne kenan turo annabin da ya bai da amfani ya turo ma annabi sukutum saboda ya zo da tsari da yanayi na musamman wanda yake son abota mai annabin ya zo ya rayu yana koya mutane kai ka ce ba za ka bi annabin ba sai dai kai kai naka to ka gani zaka koma layin yan kalakato inda kace bid'a zaka su yan kalakato ba awo a addini ne ba awo duk wanda ya ga dama kan zai zo ya shata sarran shi inda za ka gane kalakato ta'addanci ne da iskanci na banza da wai yau yan kalakatan nan wallahi da za mu ce gaba ɗayan mu mun yarda dukkan mu za mu bi qur'ani kalakato za mu to cikin kalakato ta kala za mu ku ku kaɗai masu bin ƙur'ani saɓanin ku ya hidari wani ya ce in za a sallah raka'a biyu ce kacal cikin ƙur'ani za a yi shi haka ya gani kuma ya jawo ayoyi wani ya ce ha sallan nan fa shi bai ma gaba inda aka ce a yi kawai dai in an zo an yi tsaye a walla ya bushe shi ne sallah wani ya ce a shi fa cikin ƙur'anin nan ya karanta shi kawai bai ma ga inda aka ce a zo a yi wannan gohan banza ba wallahi wani cewa gohan banza ya kira ce shi bai ma ga inda aka ce a zo a yi wannan gohan banza ba ko a zo a yi wannan kawai ya ce a asala ya ce asala abinda ake nihi munaja ganawa to in ka biye masu wanga shege in ya buga ka nan wanga nan zai buga ka to sai ka ɗauki nawa ne cikinsu wai kowa da molan kanshi haka nan da dauɗa kwakwalwan shi zai zo ya nuna ma wai shi ga abin da ya fahimta to shi sa wato in da za mu ce to mun yarda yanzu an kalaka masu fahimta mun yarda ku za mu biya mun yi waci da hadisi mun yi waci da fikihu mun yi waci da komi ku ne imamman mu jagororin mu to ku dora mu ihdina isra'il mustaqim ya kai jagora dora mu musa hanya wa daidaiciya yanzu ya zami to wannan rikicin da wannan rudin da wannan sabanin ya zami da shi kenan nan fa gidan radiyo na nan na kwanni wannan wannan shedanin dan kalakatan wanda yake yake tashi cikin kafofin sadarwa nan ya zo kwanni da shi da wani dan kalakato dan yabai suka yi deba mai tsanani mai zahi akan mi akan sallah shi wancan kalakatan shi ta nuna mai ba a sallah kan babu kawai shi bai bai ga sallah ba cikin qur'ani shi kuma wanga yana ganin sallar za a yi kuma yanda musulmi suke haka za a yi ba ragi ba kari saboda mi saboda shi shedan ne kuma dilan mai zamaya haka suka zo aka ɗauki lokaci suna fafatawa aka kasa fahimtar juna haka ka tashi jina jina to wannan haku ya ku ya ku ne yan kalakatu to ina ga in sauran masu fahimta da masu ilimi ku dai kun san cikin masu ilimin duniya cikin masu ilimi wanda Allah ya ba kwanya mai kyau ku ko ganin ku ba a yin aka sanya to a ce wannan masu kwanyar lahiyayya masu ilimi sun dawo za su bi Qur'ani zalla abubuwan da za su huddo maku cikin Qur'ani na fahimta kwakwalwar su kuna ma ya daukar su kuna aisi fartar su yanzu nan ku ku da ke jahilai bakaken fata yan Afirka ba kuma iya larabcin kirki ba ku ne kuka zo kowa na istinbadin shi na shirme da shiriri kun kasa fahimtar juna to ina ga masu lahiyar kwakwalwa wanda suka san roman larabcin suka san shi da gaske in su suka zo suka ta kwakwalwarsu wajen istinbadi sai a yaya kenan haga da tattarwacewai da lalacewai da rarrabuwai da daddamewai da daddagulewai yawa gare ta shi sa in ga mashiririci shine wanda dan kalakata yake birge shi wannan ba karamin mashiririci bane shi yana ganin dan kalakatu wani irin sahabi ne yazo mai fahimta wanda duk can baya kawai mutane ba su gane addini ba yanzu ne ake huddo yadda addini yake har da ka kawai to Allah da yake yi bari mu je karatunmu abin da yasa nake yawan magana kan dan kalakato dan kalakato yana kawo shubuhohi da rudani waɗanda ba ma wai ga magarin mutane ba a wasu daga cikin ɗalibai ma suke rikicewa in ya kawo wata shubuha to don haka akwai bukatar a shirya muhadarori a ko'ina wanda suke muhadarori ne kawai martani ne za a yi a ɗauko maganganun ɗan ƙalakato domin wannan ƙyale wanda malamai suke sai ya dibin kamar ya sha ko shi kan nan ya ƙure ba haka su jahilai suke ji ba ai ya ƙure ba dalili ba gana ya ce kaza ba kana ji ba wanda a'a kamata ya aje duk waɗannan guntattakin bidiyoyin wanda yake iskanci ciki a ɗauko su filla-filla a ba shi amsa ta ilimi ba don saboda shi ba don saboda sauran al'ummar musulmi don in dai saboda shi ne in dai saboda shi ne wallahi tallahi bai cancanta ba a ce tak akan abin da yake wadi domin in kare yana ta habshi yana ta habshi ƙale shi ake yi ta yi in dai bai kai ga cizon ka ba in dai ka ji kare yana ta hamshi cece yana biya ka yanzu kama ka shawo kwana ne kawai sai kare ya taso ca yana ta biya ka wow wow wow ka sai ka biya mashi ko ka tsabata lokacinka a ci gaba za ka yi da tahiyanka ko wayan shi baka abu guda zai tsaida ka shine in ya cishe ka tawa ka ya ce zaba hamshi ne kawai yake yi to irin wannan kyale shi ake yi yayi ta yi haka Allah ya halice shi don haka waɗannan 'yan alaƙata in ba don alfarma ta cewa ba ana jin tsoron wasu al'umma na musulmi da wasu bayan Allah su shiga hallaka Allah ba su cancanci ma a tsaya a tanka masu ba domin kam habshin kare bai gurɓatar da ruwan teku sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam teku ce wallahi teku ce babu wani habshin karnukan da zai iya gurɓatar da ita kuma kai halin da ake cikin na duniya yanzu kadai ya isa sa ka gano wallahi tallahi sunnar annabi riko da ita shi kadai ne hanyar tsira ba ka auna ma'auni da hankali a tarihin duniya tun da aka kafa duniya kullum maɓannata da mutanen banza da mi suke faɗa da gaskiya to yanzu ka taɓa gana ana haɗa da wani abu wanda ba sunna ba in kai kadai ne a halin sunna cikin ƙauyenku to ka tabbatar da cewa sai ka ga tsaya sai ka ga masifa sai ka ga bala'i yan gargajiya ba mai ba su haushi sai kai saboda babu mai karatu karatun da zai bata gargajiyar sai naka su waɗancan nasu daidaito ma suke samu da gargajiya yan siyasa babu wanda ke ba su bakin ciki da takaici sai kai saboda kai kake da addini wanda ya zo da wayewa da birnanci yake tafiya tare da kowane irin zamani karantarwar annabi ce akwai wani wayayye wanda zai nuna ma wayewa cikinta da haka komi da ruwanka komi ne ne kana da tacewa ciki to wannan abin 'yan siyasa suna jin kuncin shi wani ma ɗan siyasa ce sai ka ji bakin ciki har ya kawo mai nan ga wuya ba dan lalacewa ba mai ya kai malami tsoma baki cikin harakar siyasa a bar shi ta zaluntar mutane ita ta'addanci yana shirga masu karya yana yaudararsu amma ina ruwan dan bid'a da martani ga dan siyasa yana da nan lokacin to shi sa ga shi ahlus sunna yan siyasa ba su san shi yan galgajiya ba su san shi duk inda wani lalatacce ke ko dan bid'a bai da naki yanzu wannan da ya taso mujaddadin bid'a da iskanci da ya taso sai ya lura cewa baya da kalubale baya da barazana sai suwa ahlus sunna saboda su kadai suke da hujja su kadai suke da dalili su kadai ne wanda in sun ce tak in ya ce tak za su ce mai tak tak tak tak amma waɗancan in ya ce tak ya ce haka na hani ko ba ga wani da ya waɗi sai su gayo dama da hassan ne da hussein abin ya yi kama da juna shaidanci ne na su ma ya zo da nashi shaidanci ba sai dole ba ta sha ba hatu ulubuhu har dole su ga to shi yasa kake ganin abin mamaki wai har da kiristoci yana ganin suna fahimtar juna yan ɗariƙa suna fahimtar juna ƙadiriya makwasanta ne tijjaniya makwasanta ne wane ne na kwasanta ne shi a makwasanta ne su waye kawai waye maki wanda za a tunkara a haɗa kai yau shi kaɗai bai isa ba ka ƙara takama ka gano bisa kan daidai kake wallahi wannan ma'auni ne babba da ya kamata kai ahlus sunna kai alfahari da sunnar da Allah ya shiryar da kai kai bugun gaba ka ce kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu kai rike daram addu alaiha bin nazar domin babban ma'auni a ce duk inda lalatacce yake in dan dauda ya taso ba mai ba haushi sai ahlus sunna in dan rawan nanaye ya taso sai ka ji shi sunna ita kadai ta tsone mai ido kowa sunna ce kadai matsala ita ce kalubale ita ce barazana ita ce tashin hankali turawa ba abin da suke yaki duniya sai sunna ahlus sunna suke yaki da su su suke son su kawo karshen su in wato biri yace indan tashi a nade kasa kare yace indan tashi a yi gobara in dai kan dan bid'a ne wallahi bature bai da matsala ga dan bid'a shi in ya gano mutum ya rungumi bid'a saboda shi ma bature ya karanci musuluncin da kyau ya san wanne ne na kwarai wanne ne na banza in ya gano ka rungumi bid'a taimaka ma zai dore ko taimako direct ko indirect wallahi zai dora baka taimako ya gano dai ka rungumi bid'a gadan gadan ita kake to zaka ga taimako yana ta zuwa ta ko ina ga dama ta hanyar da ba kai tsammani bisa tsoro turo ma kudi ya ce wanga kamata a kara mai karhin gwiwa yana aiki saboda aikin da ya kamata mumi ne shi yake yi kuma nashi zai yi saboda shi da rigan musulunci yake yi ya sai ta taimaka mashi ai ta taimaka mai kamance lokacin da inyasi ya bayyana a duniya suwa suka dora taimaka mashi turawa duk inda za ya da jirgi suke kai shi yana ta kallon wata karama ce ko ba ga wani ba duk inda za a yi tafiya a jirgi suke daukan shi su kai shi don yake karama ce daukaka ce girma ne ya isa ne har ma ya zo irin kasashen mu na afirka sai ya ga shugabannin mu lokacin bisa motoci suke tafiya a ta turawa ana shan wahala shi kuma gogan ya dare dam an kai shi an aji to a tarihi wallahi ba a taba yin wani dan dan bid'a ba wanda ya zo da banna cikin addini Allah sai turawa sun taimaka mu bi amwalihim wa anfusihim suke taimaka mu shi kuma ka je ka karanta tarihi Ahmadul Ghulam wanda ya zo da addinin Qadiyaniya suwa suka taimaka mashi dawa suka taimaka mu gadangadan suka taimaka mai saboda zuwa ya ce shi ma annabi ne kai yaba kanshi sifofin Allah da sauran suka ce a wanga yana yi shi wallahi wanga zai aiki don haka suka tashi tsaye kayan daka kuma har yanzu in gaya ma suna taimaka ma irin wannan mutane har yanzu yanzu ka je ka tar da duk inda ɗan ahmadiyya suke ƙadiyaniya tar da suka gani in ba su da alaƙa da turawan abin nan birtaniya sai suna ba su taimako da agaji sai kake ganin suna da ƙari su ba kowa bane kowa san shiriri ta ce suke amma duk ƙasar da suka zo za a bar su su in aka ce a hana su to lokacin za a ga manyan nasu sun bayyana baka ga yanzu da aka ce ba da aka ce za a zo a tattauna a yi mukabala da wancan dan kalakata sai masu gidan suka fara bayyana ka ce kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ce ba ta yarda ba yasa can da aka yi mukabala da wasu malamai aka ticiye su me yasa kungiyar bata ko lokacin babu ita ne ta yi shuru amma yanzu da aka ce za a tice dan kalakato mai tabka barna cikin musulunci sai wanda suka aiko shi suka fara magana sai ga wallahi da gaske ne tice shi za a kuma wannan kwantare karshe za ta kawo ai akai haka suka ce sun yi dir da Allah wa da wannan ticewa da aka ce za a mai kuma ba su yarda ba cin haƙƙin dan adam ne a ba kowa na da yanci yana da haƙƙi ne suka to aka yi kai bubbutai da maganganu bisa kan kafofin sadarwa ta nuna rashin yarda su ba ma da yake kwararru ne wajen kisisi na da munahuci wani cikin mai watsa labarinsu sai ya hoto ya ce shi suna ma tuhumar 'yan izala ne suka je suka faɗo ma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta zo ta ce ka a yi saboda sun ji tsoro 'yan izala ne suka je suka faɗo ma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam suka ce ta zo ta sa baki saboda to ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam tun da ta izala ce me yasa ba ta ce ba tana ba da kariya ga 'yan izala kai ce sai ta gaye wanda take kariya ko ta gaye ta ce bata yarda ba a ce za a ticewa ne ta gaye sunan shi ta ce saboda wannan taka haƙƙin ɗan adam ne an tawaye mai haƙƙin shi matsayin shi na ɗan adam yana da yancin ya toha albarkacin bakin shi ya gaye abin da ya ga dama mu dawo karatun bulugul maram saki ɗan ƙalaƙatan banza sun marafa a yadaihi sannan mazala sallam ya daga hannayen shi falam ya zalbe gushe ba hatta ru'iya bayadu ibtai har sai da aka hasken hamatar shi sun mahawwala ila nasi zaharau kenan wannan yana nuna manzo Allah ya kai makura wajen daga hannuwa ko ya kai makura wajen daga hannuwan shi sun mahawwala ila nasi zaharau sannan ya juya ma mutane bayan shi wannan shi kuma akwai dalili na cewa il liman ya gama hudu ba a wajen roƙon ruwa to zai juya bayan shi ya fuskanci alƙibla ya ƙara addu'a wa kallaba rida'a kuma ya juya mayahin shi wa huwa rafi'un yadayhi yana mai daga hannayen shi kenan ya nuna kana iya juya mayahi in kuma ba mayahi bane wata riga ce ko alkyabba sai ka shirkita ta ka juya ta yana mutum yana sanye da wani riga ko wani mayahi wanda yake iya juyuwa to sai ya juya shi shi ma malamai sun ce wannan shirkitawar da manzan Allah ya yi tafa'ul ne fatan kamar ana fatan yadda muka juya wannan Allah ta'ala ka juya mamu yanayin da muke ciki da halin da muke ciki daga fari a samu ruwa sun ma'akbal alan nas sannan ya fuskanto mutane wani zalla ya sabu ko fasalla raka'atai ne ya salla raka'a biyu fa'an sha'allahu sahabatan sai Allah ya ƙirƙiru wani girgiji fara'adat ya yi walƙiya wa barakat kinan fara'adat ya yi tsawa ko ya yi ciga wa barakat ya yi walƙiya sun ma'amtarar sannan ya yi ruwa ba abu dauda kala garibin abu dauda ya rawaito shi kuma ya ce hadisin garibi ne wa sinadin hujjayidin isnadin shi mai kyau ne garibi a wajen malaman hadisi shine mi ma rawahu rawin wahidun faqat hadisin da marawaici guda ɗaya ya rawaito shine malaman hadisi suke ce magaribi dan haka yana iya zama sahihi kuma yana iya zama da'ifi amma kalmar cewa garibi ba wai yana nihin ba cewa yana da matsala ko a isnadin shi ne ake faɗi ana nihin kenan marawaici guda ɗaya ya rawaito shi kanan garibi cikin kasusuwan ahadi ne saboda ahad akwai garibi ciki akwai aziz akwai mashhur aziz shine mi aziz shine wanda marawaici guda bi suka rawaito mashhur kuma wanda marawaici uku suka rawaito ko saman haka to waɗannan su ne kasusuwan hadisi ahad sabanin su kuma shine mutawatiri wanda jama'a da yawa ta rawaito daga jama'a da yawa wato malaman hadisi Allah ya ba su basira da ilimi da fahimta da kwakwalwa da azanci wajen iya tantance maganar manzala sallam kuma wannan tsarin Allah yanda Allah ya alƙawalin sai ya tsare addinin musulunci shi yasa ya kawo waɗannan zakakuran malaman na ban mamaki wanda turawa ma da ke kafirai sai da suka yi mamakin malaman hadisi da turawa suka shiga cikin karatun ilimin hadisi suka karance shi suka karance shi suka yi tumbata suka ga irin ka'idoji da tsari wanda ke da kwai wajen tantance dandanan da mutum ya shirka karya an gano shi dandanan da wani ya zo ya banka karya ya ce annabi ya ce har sun gano shi suka yi mamaki sai wani daga cikin turawa ya ce shi shawarar da yake badawa librori da aka rubuta na istuwa a yi amfani da ƙa'idojin malaman hadisi wajen tantance zancen gaskiya da na ƙarya cikinsu saboda ya ga ƙa'idojin sun yi ma'aunan yadda aka ɗora sun yi kuma sun hau tare da su Allah ya tsare hadisan manzallasan sallah ya hana a jingina ƙarya ga manzallasan sallah kadiba ka gani in ka zo ka ga wasu shirga-shirgar littattafai da wani malami zai wallafa duka in ka karanta sai ka tar da bayani ne akan wanda suka ma annabi ƙarya cikin hadisi duka asirin su ya to a ce wani a shekara gaza ya fasga wata ƙarya wani shi ma shekara gaza ya shirga tashi wani ya yi kuma hamma dalilan da suke sa a yi ƙarya sai da suka kawo ko suka ce daga cikin dalilan da ke sa ana ma annabi ƙarya akwai dalilai na siyasa wasu kawai saboda goyon bayan siyasarsu partinsu ko wani shugaba wanda suke goyon bayan shi don ya ji daɗi sai su yi su ana lissafa su cikin malamai suna tare da shi amma saboda su haranta mai da rai sai su ƙyarƙyaro hadisi na ƙarya hadda isnadi haddasa na wani an wani an wani ƙarshe sai a jingina abin ga annabi shi ma suka kawo musallan wanda suka yi haka a tarihi suka ce akwai waɗanda su kuma suna ƙyarƙyara ƙarya ga annabi ne saboda tsananin tsoron Allah akwai wanda su tsoron Allah da san musulunci shine yasa su kirkira karya yasa kake ganin wasu jahilai wai akwai jahilan zamani wanda suke fitawa suna cewa ni hadisi ko na karya ne inda yana gayan matsayin annabi inda yana gayan matsayin annabi to na yadda da shi kaji shirin shirgegen jahili annabi ne wanda wanda hasi an mai karya a gayan matsayin shi kenan bai ma da matsayi ai in ba dan kana da kiki ba in ba don kana kwanko ba baho kwatar ne tulu mara ji wannan tawaya ce ga annabi ka ce kai hadisi ko na karya ne annabi ne har sai an yi karya sannan a ce yana da matsayi ai wanda ba da ne za a yi ta lalaba-lalaba a kai ana karya amma matsayin annabi da darajar shi da ɗaukakan shi da gatan shi a wajen Allah ya hi gaban a ce sai ka tsaya ka zauna ka mai karya wallahi ya wuce a mai karya tsayin shi na gaskiyan ma kana iya zanawa ka ambata balle ka ce sai ka kai ka bukatu wai kamar dai duk an kure ka ai tun da dai muna son fangama shi kenan dole mai karya a'a annabi ya wuce wannan Allah ya mai daukaka da baya bukatar karyan makaryaci kuma in ma aka gani duk wanda zai ma annabi karya to in ka aza ƙaryar bisa ma'auni sai ka ga wannan ƙaryar ƙarshe ta waya ce tauye shi ne kai in dai ƙarya ce ka shirya to kawai tauye shi ne kai sa wajen yaban annabi ko gayin matsayin shi wallahi ba mu da buƙatar ƙarya wani makaryaci kuma duk wanda ya ƙarya wajen ya yabi annabi sai mun ce ƙarya ce yayi saboda annabi ya hi gaban sai ka yi ƙarya sannan ka yabe shi kenan baka san shi ba amma inda ka san shi baka tsaya sai ka yi ƙarya sannan za ka yabe shi kama wani jahili shi ne ke abin kwarai ne saboda ya bayyana ma mutane shi dai kamar shi su ne masoya annabi su aka annabi shirye suke su kare shi yau da aka sai ce mu ko ƙarya ce aka yi in dai ya shahi kare matsayin annabi to min yarda ya kana kare matsayin annabi ake ce ma ya aikata kaza ka ji haushi kana kare daraja annabi za a ce ma kar mu yi addini sai irin yadda ya karantar sai ka ji an soke ka kawai daga an ce ka abota mu Allah sai da tsari wanda manzon Allah ya kawo kai sai ka kawo kumbure kumbure kana ganin kamar an soke ka kuma sannan ka ce kai masoyin annabi ne to akwai yawma tubul sara'ir akwai yawma tubul sara'ir wa kullun yad'i wasla bi layla wa layla la tuqirru lahu bi zaka junun layla ko yace kowa yana ta ƙarye shi masoyin layla ne shi masoyin layla yace amma dan ita layla bata yarda ba ko haka ba ita laila ba ta tabbatar masu ba duk masu karye cewa su ita laila ba ta tabbatar masu cewa da gaske ba su dai ne ke can suna karyace-karyacensu wa kisatu tahawili fi sahihi min hadisi abdullahi ibn zaid kissa ta tahawili tana nan cikin sahihi a hadisin abdullahi dan zaid wa fihi a ciki ya ce fatawajjaha ila al-qibla kenan tahwili shine canza juyawa da kuma canza mayahin da manzo sun sallame fatawajjaha ila al-qibla ya da'u sai ya fuskanci al-qibla yana ta addu'a thumma salla rak'atayn sannan ya salla raka'o'i guda biyu jahara fihima bil qira'a ya bayyana karatu a cikin su wal darqutni min mursal abi ja'far li baqir wa hawwala rida'ahu li yatahawwala al-qaht ya juya mayahin shi ya jirkita shi saboda fari shi ma ya juya to yana ganin ta karatun namu ya tsaya ba mai karanta hadisai ba mun ta magana kan dan kalakatu sai mu hudda dan kalakatan nan daga cikin karatun in ba haka ba zai taba ta mu karatu abinda mun karanta na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ya amfane mu da shi kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu ya nuna mu su mu gyara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin